أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya yi daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin الصارم البتار للتصدي كوفي التصدي للسحرة الأشرار نمالا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى wannan kuma shine darasi na 22 ko darasi na 22 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karasa bayani ga maganganun da malamai suka yi a kan wato ɗariƙatu tahzir wadda muka yi karanta kusan mako biyu da suka gabata hanya ta goma sha takwas cikin hanyoyin da bokaye kan yi amfani da su wajen ɓatar da mutane to bayan nan kuma mun karanta hukuncin almuta'awinu ma'a sahara ma'ana wanda yake taimakawa masihirta bokaye ta hanyoyin taimakawa mabambanta waɗanda duk mun ɗan babba da misalansu a ƙarƙashin hadithin la'anallahu man la'ana walidaihi wa la'anallahu man awa muhdisan ko a ƙarƙashin wannan mun ji yana daga cikin iwa'ul muhdith shine al-iwa'ul sahir kamar yadda malam ya babba da misalai a darasin da ya gabata sannan mun shiga cikin fasali na shida inda malam ya ce zai yi mana bayani game da hukuncin sihiri a shari'ar musulunci da kuma hukuncin wanda ya koyi sihiri a musulunci da hukuncin shi kansa boka dan sihiri din a musulunci da kuma ina hukuncin boka ahlul kitab da kuma matsala akan shin yana halatta warware sihiri da sihiri an yi wa mutum tsafi kuma a bi wata hanya ta tsafi domin warware wancan tsafin sannan menene bambanci tsakanin sihiri da mu'ujiza da karama to mun shiga cikin wannan fasali mun fara karanta hukuncin shari'ar musulunci game da boka mun ji maganar imam malik rahimahullah game da ainihin wato boka sannan mun ji maganar ibnu kudama shi ma game da haddus sahir mun ji kuma maganar imamul qurtubi inda shi ma ya tattauna game da hukuncin as-sahirul muslim wa dhimmi sannan kuma mun tike ne a maganar imam malik wato mazhabinsa akan cewa annal muslima idza sahara bi nafsihi bi kalamin yakunu kufran yuqtal idan musulmi yayi sihiri shi da kansa kuma ta hanyar yin amfani da wasu kalmomi na kafirci to zai kafurta kuma za a kashe shi kuma ba za a nemi ya tuba ba kuma koda ya tuba ba za a karɓi tubansa ba domin shi imam malik a wajensa ya ce boka al'amarinsa kamar na zindiki ne na fata gane to kusan wannan sannan a ƙarshe ce wannan shine ra'ayin imam ahmad bin hanbal da abi thaur da ishaq bin rahuya da ash-shafi'i da kuma abi halifa kamar yadda in ka koma tafsirul qurtubi imamul qurtubi ya yi bayani akan haka to za mu tashi akan gabar ainihin da ibnul munzir shi kuma ya faɗi nasa tasa fahimtar game da mas'alar sihiri ko boka qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala ibnul munzir rahimahullah ibn al-mundir Allah ya masa rahama yace idza aqarra ar-rajul bi annahu sahara bi kalamin yakunu kufran wajaba qatluhu ibn al-mundir yace idan aka kama mutum kuma yayi ikirari ya tabbatar da cewa yayi sihiri kuma sihirin nan yayi amfani da wasu kalmomi waɗanda yin waɗannan kalmomi kafirci ne to wajibi ne a kashe wannan boka din wa illam illam yatub in bai tuba ba ibn al-mundir ya ce in aka kama boka yayi bokanci kuma cikin abin da ya amfani da su a yin bokancin nan akwai abin da yin sa kafirci ne to wannan boka hukuncin sa kashe shi in bai tuba ba wa kadhalika law law thabatat bihi alaihi bayyina yake cewa wa kadhalika law thabatat bihi alaihi bayyina wa wasafatil bayyinatu kalaman yakunu kufran yake cewa haka ma da za a samu boka ta hanyar shaidu shaidu ne suka tabbatar da cewa ya yi amfani da wani abu ko ya taka alkur'ani ko ya katsa wato bayan gari da ƙur'ani ko kuma ya haɗa alkur'ani da najasa ko ya zagi Allah ko ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya yi wani abu wanda yake na shirka na kafurci a cikin maganganunsa aka samu shaidu wa wasafatil bayyinatu kalaman kuma su shaidun suka siffanta irin maganar da ya faɗa wato ya kunu kufuran wanda wannan maganar tana kasancewa kafurci to shi ma suka ce wa in kana al-kalamu alladhi dhakara annahu sahara bihi laysa bi kufrin lam yajuz qatluhu kenan idan aka samu shaidu shi ba kama shi ba shi aka zo yayi ikirari ba a gaban shaidu yayi wannan ikirarin yayi furuci da ya faɗi abin da ya faɗa din ga shaidu sun tabbatar ga irin lafazin da ya amfani da shi kuma wannan lafazin yin amfani da shi a musulunci kafirci ne to shi ma hukuncin wannan bokan kisa inji ibn al-munzir wa in kana al-kalamu alladhi dhakara idan kuma zancen da ya ambata annahu sahara bihi wato su shaidin wanda ya bada shaida zancen da ya ambata annahu sahara bihi cewa bokan yayi sihiri da wannan kalmomin laisa bi kufurin kuma sai aka kalmomin da ya amfani da su ba kafirci bane lam yajuz qatluhu kashe shi bai halatta ba sai dai kuma wani hukuncin da ba amma ba kisa ba inji ibnul munzir fa in kana ahadatha fil mashhur jinaya idan ya yi illata wanda ya yi wa sihiri ɗin boka ne aka kama shi ya yi bokanci kuma bokancin da izinin Allah har ya yi tasiri wajen illata wanda aka yi wa sihiri ɗin tujibul kisasa kuma irin wato illatawar da ya yi wa wanda aka yi wa sihirin illatawa ce wadda take wajabta yin kisasi wajabta ramuwa kila da ya masa sihirin kawai sai ya makantar da shi misali ko ya shanye masa wata gaba ko ya sa wasu ainihin wato gaɓoɓi na jikinsa suka daina aiki na fatan gane to yanzu iqtussa minhu shi ma sai a yi wa wancan wanda aka yi wa sihirin kisasi na irin illar da boka ya masa sakamakon sihirin da ya masa shi ma sai a masa irin wannan misali sai ya masa sihiri sai ya makanci to shi ma sai a zuwa makantar da shi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sin abinda zai wakana kenan da haka ya yi sihiri ya yi siddabaru ya yi bokanci kuma bokancin sai ya yi tasiri da izinin Allah wajen cutar da wanda aka yi wa sihirin kuma cutarwa irin ta jinaya da take wajabta a yi wa mutum kisasi ta hanyar ya sa shi ya daina ji ko ya sa shi ya daina gani ko ya sa shi ya kurmance ya daina magana ko wata gaba tasa ta daina aiki to shi ma sai a yi masa kisasi ta hanyar irin abin da ya din to ba sihirin za a yi masa ba kawai sai dai shi kuma abuwan wato abi hanyoyi na shari'a wajen lalata idanunsa su daina aiki ya daina gani shi ma a lalata jinsa ya daina ji ina fatan gane in kana amada zalika idan dama yayi ya nufi hakan wa in kana min malaqi sasafi idan kuma illatawar da yawa wanda yawa sihirin illa ce wadda ba a yin kisasi a cikinta fafihi diyatu zalika to sai ya biya diyar haka misali yana daga cikin irin abubuwan da illar da ya masa ba illa ba ce wadda shari'a ta ce in an yi irin an yi wa mutum irin wannan illar za a yi kisasi a yi ramuwa to yanzu sai a yi wa wannan abin illar da ya din sai a yi mata kima sai a yi mata sai ya biya diyar abin da ya aikata ta hanyar sihiri wajen cutar da wani na fata an gane tunda dama matsalolin akwai abubuwan da ake kisasi akwai kuma abubuwan da sai dai a biya diya akwai illar da in aka yi wa mutum ramuwa ce sai a rama wa mutum gwargwadon irin illar da aka yi masa akwai illar da in aka yi wa mutum ba dama ai ba za a iya yin ramuwa ba akan irin wannan illar sai dai diya to shi ma bokan za a duba illar da yawa wanda yawa sihiri din wadda za a iya yin ramuwa ce kisasi kenan eh to sai a yi kisasi akan boka a'a illar da ya masa wadda ba za a iya yi mata kisasi ba ne to sai a yi mata kima ya biya diya na fata an gane wannan naƙalan an tafsirul qurtubi ainihin ibn al-mundir ya ɗauko wannan magana ne daga tafsirin qurtubi mujalladi na biyu shafi na 48 magana ta biyar game da hukuncin boka qala al-hafiz ibn kathir rahimahullah al-hafiz ibn kathir Allah ya masa rahama yace wa qad istadalla bi qawlihi ta'ala ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساهر wato waɗanda suka tafi akan kafirta boka to sun kafa hujja ne da faɗin Allah ta'ala walau annahum amanu da a ce su dai sun yi imani kaga kenan bayan ayar wattaba ma tatul shayatin kana gama ta ne sai walau annahum amanu to sai Allah ya ce walau annahum amanu a ina ma dai a ce sun yi imani wattaqau sun yi taqawa lamathubatun min indillahi khair to kaga kalmar walau annahum amanu ashe ba su imani ba ina fata an gane to shi yasa waɗanda suka tafi akan kafirta boka mai sihiri daga cikin hujjojin da suka kafa hujja da su akwai wannan ayar walau annahum amanu kama fi riwayatin anil imam ahmad ibn hanbal kamar yadda aka samu riwaya daga imam ahmad bin hanbal wa ta'ifatin min salaf da kuma wani bangare na malamai magabata cikin sahabbai na cewa wato wanda yi boka ko boka kafiri ne waƙila wani ƙaunin kuma aka ce balla ya kafuru a'a ba za a iya kafurta shi ba ba za a ce ya kafurta ba lakin hadduhu darbu unuqihi sai dai haddin da za a yi wa bokan an kama shi shine za a sare ma wuya sare ma wuya da aka yi haddi aka yi masa ba ainihin wato kafurci ba la yakfuru ba zai kafurta ba ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد سبيل أبن ده إمام الشافعي يرويته ده إمام أحمد قال سكتي أخبرنا سفيان سكتي مالا سفيان يا باس لاباري وهو ابن عيينة شيني مالا سفيان ابن عيينة شما ياجو أنما غنى ندق أمر بن دينار شما أمر بن دينار أنه سمع بجالة بن عبده ياجو wani da ake kira bajala ibn abda ya kuli yana cewa kataba Umar bin Al-Khattab radiyallahu an sayyidina Umar dan Khattab ya rubuta wasiƙa ya aika wa gwamnoninsa a niqtulu kulla sahirin yace ku kashe duk wani boka namiji wa sahira da bokan mace in an kama su da shaidu an tabbatar kawai sayyidina Umar yace a kashe su faqatalna thalatha sawahira bajalata bin bin abda yace mu karan kanmu a karkashin wannan umarni da sayyidina Umar ya bayar mun kashe bokaye har guda uku wannan sai imam ahmad ya ce to kaga ba kafirta suka yi ba mahukuncin su kisa qala wa qad akhrajahu al-bukhari fi sahihi yace imam al-bukhari ya fitar da wannan a cikin sahihin littafin sa na'am akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi mujalladi na shida shafi na 257 ka duba fatul bari duna zikir qissati sawahir amma banda kissar as-sawahir bokaye guda uku ma'ana kissar rubuta wasikar imam al-bukhari ya kawo ta amma kissar wato wannan sawahir din wanda wato wato bokayen da aka ce an kashe guda uku babu a cikin ruwaya din qala yace wa haka za sahha haka ma labari ya inganta anna hafsata cewa na na hafsa ummul ummul mu'minin uwar mu'minai saharat hajariyatul laha wata bai wata ta yi mata sihiri saboda ta yi wa baiwar alkawarin cewa idan ta mai da ita mudabbara wato bawa mudabbar shine wanda mai gidansa ya ce in ya mutu ya zama ɗa to ita wannan baiwar sai ta yi gaggawa take ganin ya kamata uwar gidanta dinnan ta mutu da wuri don ta samu yanci to sai aka sai na hafsa ta ka kuma san akwai ka'ida man ta'ajjala shay'in man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda ya gaggawa wajen yin wani abu kafin lokacinsa sai ya masa uquba ta hanyar haramta masa abin ina fatan gane wannan ka'ida ce ta malaman usul man ta shi sa aka ce wanda ya kashe babansa dan ya ci gado baya cikin magada shine man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani in aka kawo abu gida kan a raba yaro sai ya ɗauka sai a karɓe sai kuma a raba a hana shi ina fata an gane to shine na na hafsa wannan yarinya ta ta ma'ana wannan baiwa ta ta sai ta mata sihiri fa amarat biha sai ta ba da umarni a tafi da ita fa qutilat a kashe ta to kaga duk wannan yana tabbatar da cewa ashe hukuncin boka kisa qala al-imam ahmad imam ahmad yace sahha an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam labari ya inganta daga mutane uku cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fi qatl sahir a game da hukuncin kashe boka wannan ka koma cikin ibnu kathir mujalladi na 1 shafi na 144 za ga wannan na shida qala al-hafiz ibn hajarin rahimahullah al-hafiz ibn hajarin Allah ya masa rahama yace wa inda malikin a wajen imamu malik anna hukumar sahir hukuncin boka hukumar zindik hukuncin su ɗaya da zindiki kamar yadda imam malik ya yi ishara zuwa ga haka a can baya ko fala tuqbalu taubatu idan haka shi a wajen imam malik ba a karɓar tuban boka kamar yadda in an kama zindiki ba a karɓar tuban zindiki wa yuqtalu haddan za a kashe shi kuma kisa irin na haddi idza tabbata alaihi zalika in dai hakan ya tabbata a kansa idan ya tabbata cewa shi boka ne ko ya tabbata shi zindiki ne to ba magana karɓar tuba za a yi masa kisa irin na haddi wa bihi qala ahmad kuma wannan ita ce fatawar imam ahmad wa qala shafi'i rahimahullah imam shafi'i rahimahullah yace la yuqtalu shi a ganin sa ba za a kashe boka ba illa in i'tarafa sai dai idan yayi i'tirafi yayi furuci annahu qatala cewa ya taɓa yin kisa bi sihirihi da wannan sihirin nasa fa yuqtalu bihi to sai a kashe shi saboda kisa da ya taɓa yi da sihirin abinda zai sa a kashe shin saboda ya taɓa yin kisa amma inda za a samu wani boka yana ta yin bokanci amma a tarihin bokancinsa bai taɓa kashe kowa ba to a wajen imamu shafi'i ba za a kashe shi ba a koma cikin fatawul bari mujalladi na goma shafi na 236 intaha alkhulasatu mala yace magana a dunkule wa yattadhihu mimma marra mas'alar za ta bayyana gare ka dangane da zantuttukan da suka gabata shine wa yattadhihu mas'alar za ta bayyana za ta fito maka fili mimma marra dangane da batutuwan da suka gabata anna jumhural ulama cewa mafi yawan malamai ya na bi katilis sahir suna ba da fatawa ne da a kashe as-sahir boka illa shafi'i rahimahullah wanda kawai yake da wani ra'ayi saɓanin na jumhur shine imam shafi'i rahimahullahu ta'ala fa yaqulu shi kam yana cewa la yuqtalu shi a nasa fahimtar a tasa fahimtar ba za a kashe boka ba illa idza qatala bi sihirihi sai dai in an samu ya taɓa yin kisa da wannan sihirin nasa fa yi kutalu to sai a kashe shi kisasan saboda ramuwar irin kisan da ya yi da sihirin tambihun mala ya ce jan hankali idza aqala as-sahiru an sihir idan boka ya daina bokanci aka yi masa wa'azi ya ji tsoron Allah sai ya daina bokanci wa taba ya tuba wa hasunat taubatuhu kuma tubansa yayi kyau ma'ana aka ga ya tuba kuma kwata-kwata tun da ya tuba din nan ba a sake ganin ya yi bokanci din ba wani dima alama kana ya fa'alu kuma ya yi nadamar abin da ya dinga aikatawa na bokanci fa inna allaha ya kabalu taubatahu to lalle allah ta'ala zai karɓi tubansa wa ya gafiru zambahu kuma allah ta'ala zai gafarta masa zunubansa liƙaulihi ta'ala hujja akan haka shine faɗin allah ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله تعالى قل كتيد سو يا عبادي يا كوباينا الذين أسرفوا وأن دسكي إسرافي وكاونا سو وأن دسكي وكاون سو تعديد برنا wato asrafu ala anfusihim suka yi wa kansu ta'adi suka yi wa kansu ba daidai ba suka yi wa kansu ka tobara da barna la taqana min rahmatillah ta hanyar saba wa Allah da aikata ba daidai ba Allah ta'ala ce kada la taqana tsokar ku yanke kauna min rahmatillah daga rahmar Allah ko da mutum ya aikata laifin to kai ya yanke kauna da rahmar Allah da haka ko da mutum ya shekara nawa yana bokanci ya gina gida ya ciyar da iyalansa da bokanci ya sai mota ya yi wa 'ya'yansa suna duk da hanyar bokanci ya tara kuɗi da bokanci sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa ya tuba ya daina tuba ingantacce to Allah ta'ala zai iya gafarta masa saboda wannan ayar inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a kaji ba Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya innahu huwal gafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne ar-rahim kuma mai jin kai na'am dukiyar da ya tara tunda ga ta irin hanyar da ya same ta to tunda ya riga ya tuba afallahu amma salaf sai a datse daga iyanan sai a a sabunta kuma ya nemi wata sana'ar ya ci gaba da yi kawai inda yake da matsala in ya taba kisa ko ya taba illata wani da sihirinsa to kaga anan kuma akwai hukuk akwai haƙoƙin mutane ina fata an gane akwai haƙoƙin mutane wannan kuma sai ya yawaita aikin alkhairi ya yawaita istighfari ya yawaita ainihin wato wato yin ibada ya yawaita sadaka ya yawaita gina abubuwa na alkhairi wanda wannan insha Allah kila Allah madaukakin sarki sai ya amfani da wannan abubuwan nasa ya yafe masa to yanzu idan aka ce dukiyar mutum yana, yana, yana da dukiya ta haram kawai inda matsala take kaman uh, uh, wanda harkarsa kaman yan kidnapping dinnan ko kuma yan fashi da makami to su ne malamai suka ce yanzu dukiyarsu idan sun tuba ya za'a yi to tunda dama ta jama'a ce aka tara ta ba tare da haƙƙi ba to kaga shi ma boka za ka iya masa irin wannan hukuncin domin dukiya ce wanda ya tara ta bai gairi haƙ haƙoƙin jama'a ya dinga karɓa akan abin da ba daidai ba misali to amma gano kamar shi wanda ya fashi ko ya abin nan gano waɗanda yawa fashi abu ne mai mushakka to shi sa suka ce iya waɗanda ya iya sanin cewa ga inda suke sai ya mai musu da haƙoƙinsu domin akwai raddul mazalim ya zalunci mutane shi ma wannan bokan yana da mutanen da ya saba da su sun daɗe da su ya san inda suke to da haƙoƙinsu su ma sai ya mai musu ko kuma ya nemi su yafe masa ya ja layi ya daina yin wannan harkar ya gano cewa akwai halaka a cikinta da sauransu da haka yana so su yafe masa akan abubuwan da in suka ce sun yafe shi kenan kaga kenan sai ya zama duk abin da ya mallaka ta irin wannan sai ya zama haƙƙinsa ne sai ya zama to dukiya ce mai wadda zai ci gaba da abin nan ɗinta da dama an ce afallahu amma salam saboda wani in ka ce masa dukiya duk da ya samu kuma sai ya mayar to wannan mayarwar kuma shi zai sa da ya mayar gane ya ci gaba to shi sa wani lokaci ana kallon yanayin abubuwa yanda suke sai ka ba da fatawa gwargwadon yanayin da ake ciki da aka ya danganta tunda kawai karatu ne ya biyo inda bokan ne ya zo ya ce ya tuba amma ya tara kuɗi to kaga sai a bashi fatawa akan ya zai da dukiyarsa ban sani ba ko kuma hukumin sahir ahalil kitab to ina hukuncin boka ahalil kitab shege da hauka gashi arne kuma ko kafiri ahalil kitabi kuma gashi yana bokanci kirista ne boka ko ba yahude ne kuma boka قال ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة المقدسي رحمه الله يتي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يتي إمام أبو حنيفة الله مصر رحمة يتي يقتلو shi fa bokan ko da ahalul kitabi ne ko kirista ne ko ba yahude ne in dai boka ne abu hanifa ya ce yi kutalu in dai an kama shi hukuncinsa kisa a kashe shi kawai li umumil akhbar saboda hadisan duk da suka zo hadisai ne umumai wato wanda suka zo wato hadisai ne waɗanda suka yi umumi suka game hukuncin ba su ware wani ba suka bar wani wali annan sihira jinaya domin shi bokanci laifi ne aujabat katilal muslim laifi ne irin wanda ya wajabta a kashe musulmi in musulmi ne mai da'awar musulunci yake yi wato laifi ne wanda ya wajabta a kashe musulmi in musulmi ne yake yi fa aujabat katilal zimmi to wannan kuma irin wannan laifin ya wajabta a kashe azzimmiyi kafirin amana kalkatili kaman yanda ake kamar kisan da ake wa musulmi wannan shine maganar Abu Hanifa shi yana ganin da ahlul kitab da wanda ba ahlul kitabi ba duk in an kama suna bokanci hukuncin su kisa ka koma cikin almuguni na ibnu qudama mujalladi na goma shafi na 115 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله يتي قال مالك رحمه الله imam malik allah ya masa rahama ya ce la yi kutalu sahiru ahalil kitab shi a wajen imam malik yana ganin ba za a kashe boka ahalil kitabi ba illa an ya katula bi sihiri sai dai shi ma in yayi kisan kai da wannan bokancin nasa fa yi kutalu to sai a kashe shi amma an aka samu kawai da yayi ta cutar mutane yana karɓar kuɗaɗen su bai taɓa kisa ba to ba za a kashe shi ba wa qala aidan imam malik ya kuma cewa in adkhala bi sihirihi dararan idan ya shigar da wata cuta ta hanyar sihirin nasa ala musulmin ga wani musulmi lam yu'ahad alaihi irin cutar da ba a yarjejeniya da shi a kanta ba domin za a yarjejeniya da kafirin amana ana gaya masa banda kaza bai halat ba ba a yarda ya musulmi kaza ba ba a yarda ya hada kai a cuci musulmi ba ba a yarda da kaza ba to sai ya zama irin hanyar da ya bi wajen shiga cutar da musulmi da sihirin nasa ba ta cikin irin abun da lokacin da za a yarjejeniyar zaman lafiya da shi ya zama kafirin amana ba ta cikin abin da aka yarjejeniya da shi a kai ina fata an gane shine ma'ana lam yu'ahad alaihi wato irin cutar wadda yawan musulmi cutarwa ce wadda ba a yarjejeniya da shi da alkawari a alkawarin da aka yi da shi a kanta ba to nuqidal ahadu bidhalika duk da haka alkawarin yarjejeniya da zaman lafiya da aka yi da shi ya warware duk da cewa abin da ya yi din ba a shigar da shi cikin yarjejeniyar ba to amma tun da ya yi wani abu da ya cutar da musulmi to alkawarin da aka yi da shi ne ya zauna cikin musulmi ya ci gaba da rayuwarsa za a kula da haƙoƙinsa da sauransu to wannan alkawarin ya warware fayahillu qatluhu to tun da alkawari ya warware shi ma kashe shi yana halata wa inna ma lam yaqtulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam labid ibn al-a'sam labid ibn al-a'sam li'annahu kana la yantaqimu li nafsi wani kila zai ce to ai ga annabi sallallahu alaihi wasallama labid ibn al-a'sam da ya masa sihiri bai kashe shi ba to sai malai yake cewa wa inna ma kawai lam yaqtul an-nabiy sallallahu alaihi wasallama labid ibn al-a'sam annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa an kashe labid ibn al-a'sam ba li'annahu kana la yantaqimu li nafsi domin shi manzo Allah baya ramawa in shi aka cuta sallallahu alaihi wasallam an fahimta afuwun anil jani wa qad yatasaffahu yatasaffahu eh afuwun anil jani shi mai yin afuwa ne in shi akai wa jinaya akai wa laifi to da haka la yantaqimu li nafsihi baya yin daukan fansa idan shi akai wa wa annahu sannan kuma har wa yau saboda shi khashiya annabi ya ji tsoron idza qatalahu idan ya kashe labid bin al-a'sam an tafura bi zalika fitnatun kada wata fitina kuma ta tashi bainal musulmi na tsakanin musulmai wa baina hulafa'ihi da tsakanin abokan zamansa min al-ansar daga cikin al-ansar to wannan yana daga cikin abin da ake tsammanin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe ainihin wato bai sa an kashe labid bin al-asam ba ka koma cikin fatawul bari mujalladi na goma shafi na 236 qala shafi'i rahimahullah imamu shafi Allah ya masa rahama ya ce la yi kutalu sahiru ahalil kitab shi yace shi yana ganin ba za a kashe boka ahalil kitabi ba illa an ya katula bi sihirihi sai fa idan ya yi kisan kai da bokancin nasa fa yi kutalu sai a kashe shi kaga dai kamar maganarsa ta baya domin shi a wajensa ko musulmi mai da'awan musulunci in ya yi bokanci ba za a kashe shi ba sai dai in ya taɓa yin kisa a koma fatowul bari dai a rakam ɗin da muka ambata mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da talatin da shida قال ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة الله masa rahama yace fa amma sahiru ahlul kitab amma game da boka ahlul kitabi fala yuqtalu li sihrihi ba za a kashe shi ba li sihrihi saboda yayi bokanci saboda sihirinsa illa an yaqtula bihi sai dai idan yayi kisan kai da wannan bokancin nasa wa huwa mimma yuqtalu bihi ghaliban kuma shi yana daga cikin irin abin da yuqtalu bihi ake yin kisa da shi ghaliban mafi yawan lokuta ma'ana mafi yawan lokuta an san irin wannan sihirin duk wanda kaga an yi wa shi sai dai in Allah ne ya tsare shi bai mutu ba amma dama an yi nufin a kashe shi ina fata an gane sihiri ne da galibi in kaga an yi shi kisa ne kamar wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta a can baya kaga shi ma kisa ne Allah ta'ala ne ya tsare shi fa yuqtalu to shi ma wannan bokan da ya irin wannan ya kashe wani da irin wannan bokancin to shi ma za a kashe shi kisasan ta hanyar ramuwa kisasi akai lima sabata saboda abin da ya tabbata anna labid ibn al-a'sam labid dan a'sam saharan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri falam yaqtulhu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi bai kashe shi ba wali anna shirka a'zamu min sihiri a to ai abin da yake na shirka yafi bokancin nasa shi kamar yadda dai na faɗa da farko shege da hauka ga kafirci kuma ga bokanci ina fata an gane domin abin da ma yake kai ai ya wafi bokancin ai shine malai yake cewa li'anna a shirka domin ita shirka a azamu ai tafi girma min sihirihi daga bokancin nasa idan ahalul kitabi ne idan ba nasare ne shi da yake ganin Allah uku ne ma Allah Allah Maryam Allah Isa Allah dan Trinity akwai alkafura da tafi wannan na fata an gane wala yuqtalu bihi kuma ba a kashe shi ba dan yana cewa Allah uku ne ko ana kashe shi kashe shi ba na fata an gane kuma shirkar ta fi girma da sihirin da yi na fata an gane to haka shi yasa suka ce shi yasa an kalli girman abin da yake kansa ma na sihir na shirka an ga ya ma fi girma sama da sihirin da yi qala yace wal akhbaru waradat fi sahiril muslimina sannan yake cewa ibnu qudama yace sannan hadisai duk da suka zo sun zo ne game da bokaye waɗanda suke da'awan musulunci li'annahu yakfuru bi sihirihi domin idan musulmi ne yayi bokanci to ai yana kafirta ne bi sihirihi da sihirinsa to idan kuma arne ne yayi bokanci to shi ma sai kafirta da yin bokancin dama ai kafiri ne na fata an gane hikimar to sai suke cewa domin shi musulmi shine wanda yake kafurta bi sihiri idan yayi sihiri wa hadha kafirun asli shi ko wancan kafiri ne original dama na fata an gane shi wancan dama kafiri ne na asali bai ma musulunta ba wa qiyasuhum dan haka yin qiyasun su auna su dora su a ma'auni guda da musulmi ahlul wato boka da ahlul kitabi ko kafiri boka sanya su a ma'auni guda to yunqadu za a warware shi ne باعتقاد الكفر والمتكلم به أكاسا ذاك كوما ذاك المتكلم يأتي كذا في الأصل هكا كلمة المتكلم تزوى أصلي والصواب التكلم أما أبن دي فزما دي شيني التكلم ina fatan gane asalin inda aka ɗauko maganar ainihin wato a cikin almuguni attakallum almutakallim ya yi amfani da shi amma yanda kalma take daidai shine attakallum sai ya zama kenan wa qiyasuhum yunqadu bi'itiqadil kufri wattakallumu bihi na fatan gane dan haka yin kiyasin musulmi wanda yake da awan musulunci boka da wanda ba musulmi ba boka yin kiyasun su yana warwarewa bi'itiqadil kufri saboda shi wancan ya kudurce kafirci wattakallumu bihi yana ma fadin kafirci na fatan gane wayuntaqadu bizina min almuhsin min almuhsan fa innahu la yuqtalu bihi dhimmi haka kamar yadda wayun taqadu hukunci yana warwarewa bizina da yin zina minal muhsan daga wanda yake katangagge fa innahu domin cewa yadda al'amarin yake la yuqtalu bihi dhimmiyu indahum ai a wajen su su ba a kashe zimmiyi idan yayi zina ko da muhsini ne ina fata gane domin shi a wajensa kaman wani abu ne wanda ba laifi ba ko zinar yana ganin kamar ba laifi bace shi a wajensa wa yuqtalu bihi muslim amma in musulmi ne wanda yake da aure ya je zina mai hukuncin sa za a kashe shi amma zimmi ba za a kashe shi ba da haka suna ganin haka ma akwai akwai bambancin hukunci tsakanin boka mai da'awan musulunci boka kafiri wallahu a'lam Allah shine masani a koma cikin almuguni shafi na 115 hal yajuzu hallu sihir bis sihir shin yana halatta warware tsatsuba da tsatsuba a samu wani yayi tsatsuba ya cutar da wani ta hanyar tsatsuba a samu wanda ya fi shi hatsabi banci da tsatsuba ya yi tsatsuba don tsatsubarsa ta warware waccan shi ne hallus sihir bis sihir shi yana halatta warware sihiri da sihiri la ya juzu hallus sihir bis sihir malai ce baya halatta a warware sihiri ana tunanin wani an masa sihiri kuma sai a je wajen wani boka sai ya ce sihiri aka yi masa amma shi zai warware bokancin ya warware sihirin da aka yi wancan ta hanyar yin wani sihirin shine sai ya ce la ya juzu hallu sihir bi sihiri li umurin baya halatta a warware sihiri ta hanyar sihiri kuma saboda al'amura kamar haka na farko li'anna sahira domin shi boka la yastati'u baya iya an ya fukka sihirin baya iya warware sihiri illa idza taqarraba ila shaytan sai dai idan ya nemi kusanci ta hanyar yin yanka da zubar da jini zuwa ga shaidanin aljani bi fi'il ba'd shirkiyat ta hanyar aikata wasu bangarori na shirke-shirke shirka a wirtikabil muharramat ko aikata abubuwan da aka haramta fa zahabuka ila sahir dan haka tafiyarka wajen boka sababin firtikabihi shirk fazahabuka ko fazahabuka ila sahir tafiyarka zuwa wajen boka sababun wannan wani sababi ne firtika bihi shirk na ya aikata shirka ina fata an gane domin da kaji wajensa to shi shirka zai aikata domin kokarin warware wannan sihirin da kake da'awar ko kake mutum yake ganin an yi masa da haka tunda sai ya nemi shi kansa baya iya warware sihirin kenan sai ya nemi haɗin kai da haɗin gwiwa da shedanin aljani shi kuma kamar yadda muka karanta shedanin aljani ba zai masa aiki ba har sai ya sa shi yayi wasu shirkoki ya sa shi yayi wasu kaba'irai da sauransu wallahu ta'ala ya ƙulu ubangiji ta'ala kuma yana cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya akan bin Allah da tsoron Allah wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan saban Allah da zalunci ko ƙetare iyaka abu na biyu da yasa baya halatta warware sihiri da sihiri li'anna mujarrada dhahabi ila sahir domin zuwa wajen boka kawai awul kahin ko dan duba litas'alahu shay'an dan ka tambaye shi wani abu muharramun shi kansa zuwan ka yi tambaya ka gaya masa wata damuwarka shi kansa wata wani haramun ne mai cin gashin kansa bittifaqil ulama kuma duk malaman musulunci da suka amsa sunan malamai sun hada akan haramcin zuwa gurin boka fi ma a'lamu malam yace amma fa cikin abin da na sani malamai duk sun yi ittifaqi a iya ilimi na na haramta zuwa gurin boka والدليل على ذلك دليلي كو akan haka ma rawahu muslim fi sahihihi abinda imam muslim ya ruwaito cikin sahihin littafin sa an ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wata cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan duk wanda ya je wajen dan duba ko ya je wajen boka fasalahu an shay'in ya tambaye shi wata mas'ala lam tuqbal lahu salatun 40 laila ba za a karɓi sallarsa ta kwana arba'in ba to kaga duk wa'annan sun nuna baya halatta warware sihiri da sihiri domin zaka ai sai kaje wajen bokan da shine zai warware wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi hadisi na 4137 abu na uku wa fakku sihir bi sihiri warware sihiri da sihiri yusamma nushra shi ake kira da suna nushra wa qad rawa abu daud imam abu dawud ko ya ruwaito hadithi mai lamba ta 3868 wa hassanahu al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya inganta ya hassana wannan hadithin fil fatih a cikin fatahul bari mujalladi na goma shafi na 233 wal albani haka ash-shaykh nasiruddin al-albani shi ma ya inganta wannan hadithin an jabirin radiyallahu an hadithi ne da karɓo shi daga jabir dan abdullah Allah ya ƙara masa yadda qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin nushra an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da nushra warware sihiri ta hanyar sihiri fa qala sai ce huwa min amali shaitan nushra yana daga cikin aikin shaidanu na hudu anna sahira daga cikin dalilan da suke nuna rashin halaccin warware sihiri da sihiri anna sahira shi fa boka la yastadiu an ya fukka kulla anwa'i sihir baya iya warware kowane irin nau'i na sihiri wa inna ma hasabul jinniyul muta'awini ma'a sahir ya danganta ne kawai da gwargwadon irin aljanin da yake taimakekeniya tare da shi wannan bokan in kana aqwa idan wannan shedanin aljanin ya fi ƙarfi min aljinnil muwakkal bisihir fiye da aljanin da aka wakilta shi da yin wannan sihirin a karan farko ina fata an gane shi boka idan aka zo aka ce ya warware wato sihiri ko bokanci to fa sai ya nemi haɗin gwiwar shaidanin aljani to shi kuma shaidanin aljanin da shi bokan zai nema to sai in ya fi ƙarfi fiye da wanda aka wakilta shi a karan farko ya yi sihirin wato misali idan ya zama shi wanda boka yake boka na biyu yake amfani da shi aljanin da boka na biyu yake amfani da shi bai kai ƙarfin aljanin bokan farko ba ƙila ma ta yiwu shi wannan bokan na biyu aljanin da yake amfani da shi almajirin wancan ne wanda ya yi sihirin ko kuma shi wancan shugabansu ne shi wannan yana cikin mabiya haka ba zai iya warwarewa ba domin wanda ya yi sihirin a karan farko babansa ne a aljanancin a ifritancin ina fata an gane to shi ne sai ke cewa wa illa sai fa in ya zamanto da aka zo wajensa to wanda shi wato boka na biyu aljanin da yake amfani da shi ya fi ƙarfi fiye da aljanin farko da aka wakilta shi akan yayi sihirin shine fa ake sa ran ila abin zai iya yiwa wa illa idan kuwa aljani na farko ya fi ƙarfi wanda aka wakilta shi da wannan sihirin fiye da aljani na biyu da ake so a haɗa baki da shi wajen warware sihirin a jaza an fakke sihir shi kansa wato bokan ba zai iya warware sihirin ba na biyar as-sahiru shi boka galiban mafi yawan lokuta ma yattafi kuma aljinniyil muwakkali bis sihir sukan iya yin haɗin gwiwa su haɗu tare da aljanin da aka wakilta shi a karan farko ya sihirin an yi hada'a ya ce ɗan saurara kaɗan ya ɗan ɗaga ƙafa ma'ana sai su yi wata haɗin gwiwa ya ɗan ba da dama tun da dai yanzu shi an zo wajensa a nuna kamar aikin ya yi an yi hada'a ya ɗan nutsu ya ɗan saurara kaɗan wala yi uzihi kada ya ci gaba da cutar da wanda aka yi wa sihirin muddatan mu'ayyana tsawon wani lokaci abin ayyanawa thumma ya'udu alaba shi daga baya zai iya ya dawo fa yu'zihi ya ci gaba da cutar da shi hatta yuhiman nasa har mutane su rudu ko har ya rudar da mutane anna sihira qad tajaddada yace to wannan sihirin sabo ne wancan dai kun ga an warware shi ko ba ga ya ci gaba da harkokinsa ba eh ba ga ya koma kasuwa ba in kasuwa ce aka kore shi eh ya koma ba ga jinyar da yake fama da ita ya warke ba eh to kaga wannan wata wani sihiri ne kuma sabo shi ma sai an yi wani sabon aiki kun san abubuwan fa da wahala fa bayan kuma shi bokan ne suka yi wannan haɗin gwiwar da shi wato aljanin da ya yi sihirin kawai zai nemi to tun da hidima aka saka kana yin wannan to ni so nake ko da sati ɗaya ne ko sati biyu kaɗan saurara wannan wanda aka yi wa sihirin ya ɗan ji ya samu sauƙi abin da muka sa musu na sharuɗa da kuɗaɗen da za mu karɓa duk mu karɓa in ya so daga baya kuma sai ka dawo in ka dawo suka dawo zan ce to wannan sabon aiki za yi kuma faya'uduna ila sahir kaga dole mutane su zama ba ko da yaushe suna gurin boka shine faya'uduna sai su sake komawa ila sahir wajen boka marratan ukhra ashe kaga bokaye suna da irin wannan haɗin gwiwa da aljanu su sa aljanin ya dan janye dan a samu abin da ake so a samu daga wanda ya zo wajen su alaba shi da ya kuma dawowa kagan ya kuma dawowa za a sake ran kaiwa wajensa tunda har yana da wani tasiri su a ganin su da za a iya samun saukin sati ɗaya wata ɗaya fiye da haka to kaga za su sake dawowa wajensa abu na shida kullul halatin lati ya ajizu sahara dukkan wasu nau'o'i ko wasu halaye da bokaye suke gaza suke gazawa an ilajiha daga magance ta yatimmu ilajuha bil qur'anil karim to magance wannan matsalar yana yiwuwa wato ta hanyar alkur'ani mai girma to idan har akwai abin da kaga a bayanin da aka yi bokayen su ma ko kaje wajen warware sihirin su ba za su iya ba ba lalle bane su iya to alkur'ani shi dai yana iya wannan yana warwarewa to in haka ne gara ka koma inda ake yin rukuya da alkur'ani ba wajen bokaye ba na bakwai as-sahir yuhawilu ma'arifata makanis sihir abu na bakwai idan aka je wajen boka ana so ya warware sihiri shi bokan yana ƙoƙarin ya gano a ina aka yi sihirin listikhrajihi dan ya fitar da sihirin a tone shi wa illa in ko ba a gano inda aka binne wannan abu ba fala ya staɗe wa ibdala sihir baya iya ɓata sihirin kaji wani abu in aka je wajen boka ana ganin an yi wa ne an jefuwa ne kamar mu yi amfani da kalmar jifa domin ita aka fi aka yi amfani da ita idan aka je wajen boka ake aka ce wani ana tunanin jifansa aka yi ko kuma shi bokan ne ana zuwa ya ce wannan jifa ne to idan har bai gano in jifan ne ina aka binne wannan jifan ba to ba zai iya warware sihirin ba amma alqur'anul karim amma fa shi alqur'ani mai girma fa yubtilu sihira yana warware ya bata wannan sihirin fi makani a gurin da aka karanta alkur'anin ba sai an je an tone abun ba in ka je wajen masu ruƙuya na sunna to za su iya yin karatu da izinin Allah alkur'ani ya tafi ya tasiri ya rugurguza wannan sihirin ba sai an gano a ina aka binne shi ba amma duk inda ka je aka je wajen boka to shi sai ya gano a ina aka binne sihirin in bai gano ba zai iya warware shi ba abu na takwas yan bagilil muslim ya kamata ga musulmi an yi tawakkala ala Allah wahdahu ya zama mai dogara ne ga Allah shi kadai fi kulli umurihi cikin dukan al'amuransa domin ka'idar Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa ba'adu jara'imis saharati ma'an nisa ga wasu daga cikin irin manya-manyan laifuffukan da bokaye suke yi wajen mu'amalar su da mata idan mace ta je wajen boka neman biyan bukata to a nan malam yana so ya dan fito ya dan haska wasu daga cikin jara'im laifuffuka jarima wanda bokaye suke yi idan mata suka je wajen su neman biyan bukata as-sahiru insanun la yakhafu Allah ta'ala malam yace boka mutum ne wanda baya tsoron Allah ta'ala wala yar'a lahu hurma baya kiyaye alfarmar ubangiji madaukakin sarki bal huwa yataqarrabu ila shayatin bal ma shi ko da yaushe boka yana neman kusanci ne zuwa ga shaidanu ba zuwa ga Allah ba bi fi'ilil ma'asi ta hanyar aikata ayyukan sabo wal muharramati da abubuwan da aka haramta wa min zalika na daga cikin irin abin da bokaye ke yi domin su ƙara samun kusanci da shaidanun aljanu na farko idza ja'atil mar'atul mutazawwija idan mace mai aure ta zo wajen ta zo ila sahir wajen boka li yafukka laha sihiran domin tana ganin kishiyarta ta yi mata sihiri ko ƴan uwan mijinta sun mata kaza ko ƴan kaza ƴan kaza duk da yanda ake faɗa an jefe ta an yi mata sihiri idan ta zo wajen boka tana so ya warware wannan sihirin qama bi amali sihirin akhar to akan samu wani bokan sai ya tsaya ya sake yin wani sihirin daban akanta litakraha zawjaha dan ta tsani mijinta ita fa so take ta samu shiga wajen mijin mijin ya ƙara son ta fiye da sauran matan to sai shi bokan ya ƙara sa mata muguwar ƙiyayya tsakaninta da mijin in ta doso mijin ya dinga jin tana warin jaba wanda wannan zai sa aurenta ya mutu kuma ƙarshe shi zai iya aurenta ya yi haka ne tunda ta yi masa so yake ya mallake ta to sai ya sake yin wani sihirin da zai ƙara rura wutar gaba tsakaninta da mijin nata ba ta zo bane don ta mallake miji to ba maganar mallaka ma ƙiyayya ce za ta biyo baya kaji ɗaya daga cikin jara'im da suke yi suna yin irin wannan na biyu ahyanan ya amalu sahiru laha sihiran boka yakan yi mata sihiri lita a huwa don ta shaƙu da shi shi karan kansa ta ji ba ma ta san in tana da mijin ba ta san mijin shi take so kuma ta je ta tada hankali a gidan mijin duk yadda yake son ta sai ta balle igiyar auren ta zo ta aure shi idan budurwa ce tunda yanzu su ma suna ta zuwa wajen bokaye wajen neman mazaje to wata rana budurwa za ta waye gari ta zama matar boka dan mutum ne shi ma zai ga wannan gaskiya ya zai bata wani maganin ta samu maza bayan gashi kuma akwai wanda ya gaya mun ya ce wata yar wasan hausa haka akai ban san wace ce ba ya gaya mun ita ya ce wallahi wani boka sai da ya aure ta garin irin wajen wannan zuwa aje ai kaza ai kaza ai kaza din wallahi sai da ya aure ta abun mamaki wadda take fitowa a fim ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sai gashi ta shiga gidan ƙasa ruka'an wa sujjadan tana zaune kuma gata tana tana hura abin nan murhu ta yi fitu fitu da toka garin neman gira an rasa ido to kaga daga cikin jara'im na bokaye za a je din amma ƙarshe in mai miji ce ya rawata da mijin dan ita shi ya aure ta ko kuma in ma ba ta da auren to za ta zamanto kawai ta ji boka take so an fahimta na uku kathiran ma ya ɗulubu min ha da yawa abin da boka ke nema daga wajen mace in ta je wajensa fi'ilal fahisha shine yayi alfasha biha da ita muqabila an ya fukka laha sihiran wanda wannan shine wato muqabilin ya warware mata wannan sihirin tana so a warware eh to ta yarda da shi kawai ba kuɗi zai nema ba kila kawai shi so yake ta amince da shi ya fasikanci da ita in dai an yi haka shine tukuici ko ladan ya warware mata wannan sihirin da ta zo don a warware mata da haka sai ga mace malam kaga kazami sai ya kwana bakwai fiye da haka bai wanka ba wani bakinsa daga jaja yana ta ɗoyi amma wallahi haka za ga mace ta zo tana kamshi da gwalagwalai a jikinta ta kwanta wato katon boka ya yi zina da ita wata ma matar manya ce mijinta babban mutum ne ko ainihin wato abin nan mai sarauta ko mai mulki na siyasa ko kuma ɗan kasuwa da sauransu amma haka za ka ga ta dole in tana son wannan bukatar shi boka ya gaya mata to sai ya kula ta sai ya- sai ta yadda da shi na hudu wa qaditta sala bi aktharu min min imra'a shi malam wahid da kansa yace ittasala bi aktharu min imra'a yace mata da yawa sun sadu da ni ma'ana sun hadu da ni ko sun yi min waya zahabna li sahara wanda sun je wajen bokaye liyafukula hunna asharan dan su warware musu wani sihiri da suke zaton an yi musu wa kana aljawabu min kulli sahara yace amsar kowane boka cikin bokayen da suka je wajen sa wayannan matan alakhtilafihim duk da bambancin fa matan ba mata ne suka haɗu suka bugo masa waya ko suka same shi ba a'a mace daban-daban daban-daban wannan ta zo ta ce bokan da ta je wajensa kuma bokayen daban-daban matayen daban-daban haza sihirun duk wanda suka je wajensa sai a ce yayi wannan sihirun sufuli an fahimta la yufakku illa bi maniyyi zina da ai wannan irin wato hatsabi ban aljanun nan ne as-sufur as-sihirus sufuli ai mun karanta shi a can baya ko yace to irin sa ne ai wannan ba yanda za ya iya warware shi sai da maniyin zina wani irin wannan sihirin maniyin zina ne kawai ke lalata shi Me- me- wani sako ne wannan wa huwa yurawidu hunna an nafsihinna wal iyazu billah dan haka sai ga boka yana neman matan saboda irin wannan ka'idar da ya sanya musu wal iyazu billah muna neman tsarin Allah kuma fa saboda idan mutane ya rufe saboda duniya da mutane suka sa a gaba fa yi fa ake ba kar ka dauka wannan wata tatsuniya ce ko wani abu ne wanda bai faru ba ake tsoratar da kai yana yana faruwa ne ka ga mace ta yadda ko me kar a yi mata kishiya wallahi za ta yadda ko menene da dai a yi mata kishiya gara ko me ta rabu da Allah ta yi kaza ta yi kaza kawai don ta zauna wahada hala sharika laha don neman wata bukata ta duniya mutane a shirye suke su yi irin wannan tabara su yi wannan kazanta wata ma bisa tsotsayi ciki ya shiga kuma haka za a je ka yi renansa ka sa shi a noziri ka mutum ya babban mutum gidansa da dan boka a ciki ma shi bai sani ya mutu kuma dan boka ya ci gado zalunci ta ko ina kazanta kwama calar ta isa tunda tana da aure kila ba lalle bane a gane dan cikin da ta samu ba na ba na mai gidan bane ga mutum babban dan siyasa ko wani babban mai kuɗi amma dan da yake ya ɗauki ɗau- nauyin ɗakila ya kai shi kasuwa ma ya ja shi a jiki in zai tafi dubai tare suke tafiya kuma ɗan boka ne Allah ya kiyaye wa qad thabbata Allah kathiran minhunna malam wahid yace ko da yake Allah ya tabbatar da da yawa daga cikin irin wannan matan da suka zo wajen su kenan wa satarahunna ya rufa musu asiri fansarafna haka suka kiyarda da wannan tayin bokayen suka dawo a fifatin kamammu sharifatin cikin mutuncinsu da wannan jagwalgwalan da ƙazantar suka ce gara su haƙura banda rashin sanin wace irin cuta ma bokan ke ɗauke da ita banda wannan fashi ma ta fuskar lafiyar bokan wa rafadna alwuqu'a fi hadhihi ar-razilati ar-radi'a suka yi watsi shine wa rafad- wa rafadna suka yi watsi da afkawa cikin wannan tayi da boka yake yi wa mata tayi wanda yake ƙazamin tayi datti Allah ya kiyaye hal yajuzu ta'allumu sihir kenan kaga lokaci yayi baka nuna min ba dan haka kenan kaga warware sihiri ta hanyar sihiri haramun ne na fatan gane sai dai a warware sihiri ta hanyar alkur'ani mafhum warware sihiri da alkur'ani ya halatta warware sihiri da sihiri haramun ne bai halatta ba